بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau sha uku ga watan rabi'in thani shekara ta dubu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyar ko watan oktoba dubu da ashirin da biyar miladiya kitabu tauhid muna cikin littafi na babu shafa'a um, وقال أبو هريرة له أبو هريرة يقول ماذا الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتي أتكين باي وأي يفر بوتا دا جيتو دا جيتان كيا مايكي قال يقول من قال لا إله إلا شيء وان يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه وان da gaske a cikin daga cikin zuciyarsa abin ya fito ya danganta wannan kalmar da ya faɗe ta a cikin zuciyarsa fi sabilillahi ya faɗe ta wani na cewa wato kaga la ilaha tana da sharda wannan kuma shardan sai an cika su sannan ko za a cika za a samu ceto dole mutum ya ce la ilaha illallah ya zama ya faɗa da ikhlasi ya faɗa ta da ikhlasi ba wai ya faɗa ne ya faɗa ne saboda zai kwanci ta daga baya da da rashin ikhlasi ba in ya zama ya zai bauta ya ce la ilaha illallah amma kuma ya je yana bauta ma wannan ubangiji to kaga yanzu babu ikhlasi a la ilaha illallah tasa saboda haka wannan ya warware masa la ilaha illallah sa akwai anawaqib al-islam awwal sai warware musulunci mutum ya zo da su ba zai ce wai ce la ilaha illallah ko shikenan ya sha ba shi Allah ta'ala ba wai akwai abu da ke cikin zuciya yana kula da shi akwai maganar ikhlasi akwai maganar at-tasdiq gaskatawa akwai maganar al-qabul karba akwai maganar al-istislam mi kauya akwai maganar al-inqiyat da sauransu da sauransu wannan duk shar'ai ne la ilaha wanda mutum ya yi zo da su ba akwai magana ya kini ba ba shi labari kawai ke ma da kasa ce da to an dai faɗa mun ci da bai da wake na wannan la ilaha sharo ne wanda zama ya kalubalantan wani la ilaha da wasu ɗaya daga cikin shar'ai ta yace shi bai da su ba to zuwa la ilaha su taro ne kuma alakan hadisin da wannan babin shine an tambaye shi akan waye zai zai zama ya rabu da ci ta bari ya ce wanda ya zama yana da ikhlasi ala lillahi wasu wanda bai da ikhlasi mafhumin sa shine kaga ba zai shiga janna ba ba wato ba zai samu cikin ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam to dai zama yana da shirka babba tilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idhnillah kaga wannan yana nuna cewa wannan shafa'a da mazala zai yi gaba abota zan zanta ma Allah ta'ala tauhidi wala takun liman ashraka billahi ba ba ko cetan ba ta samu ba wanda ya yi ma'ala ta'ala shirka babu tauhidi wa haqiqatuhu haqiqaninsa shi ikhlasi ana Allah ta'ala Allah subhanahu wa alladhi yatafaddalu ala haqiqatu haqiqanin ceto ana Allah subhanahu wa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas ubangiji shine wato zai yi karamci ga masu ikhlasi masu tauhidi masu musulunci fa yaghfiru lahum sai ya gafarta musu bi wasitati du'a man azzalahu ta hanyar addu'a roƙo da mita na wanda ya mashi izini daga cikin bayansa an ya shafa ya ceto ne ya kure mahu saboda ya karrama shi wani na alal makamar mahmud shi mai ceton ma'aiki kenan sai ya sami wato makami godajjen makami da zai samu wato matsaya godajjen matsaya godajjiyar matsaya da wani ya mashi baiwansa fa shafa wannan ceton an tabbatar matsalar shi wanda kowa zai yabi mazala akan wannan ceto din al-awwal wal akhir kowa sai ya amfana da ita fa shafa'atu allati nafaha al-qur'an cetin da qur'ani kuma ya kore ma kana fiha shirkun wa shine wanda akwai shirka a ciki wanda ake zamanin cewa kawai ibadan nema to ta hanyar wani kawai za a yi kuma zai dake ba da ya kai ma Allah wal hada azmata shafa'atu bi idni fi mawadi'a dan haka qur'ani ko da za qur'ani ya kore wasu ceto amma za ga ya tabbatar da wato wasu daga cikin ceton da a wasu bangarori na Qur'ani da da sunna da da da izinin sa wanda da zai shuru inda inda ila bi izni illa bi izni yana tokaciya ne cewa akwai ceto wanda an aka yi izinin sa wato ta halalta wa qala bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam anna halata kun illa li ahli tauhid manzo ya bayyana cewa ba za ba za citana ba za a same ta ba sai ga masu tauhidi wal ikhlas da kuma nazanta ma Allah ta'ala tauhidi inda haka lamuku magana ibn taymiya ta kare wannan dama din magana sa ce fihi masail a cikin sa akwai masaloli na farko al-ula tafsir ayat tafsirin wannan ayoyi wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim da kuma qul la shafa'atu jami'a da man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atu shay'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda wannan kaga na farko an ce na Allah ne ce ta wannan ayoyi kuma gashi kuma daga baya an faɗi cewa sai wanda ga ubangiji ya ga dama ya kuma yarda da shi sannan kuma zai ce kuma waye da nan babu wanda zai cito wajen ubangiji sai da izinin sa dan kaga dai yana nuni zuwa ga cewa akwai cetan da take tana sam ana iya samun ta samammiya ce ubangiji ya zai bada shi zai baiwa ta akwai kuma cetan wanda ba zai bada su ba a tsaniya na biyu sifatu shafa'a al-mafiya sifan ceto wanda aka yi an kode ta a tsalita na uku shine sifatu shafa'at al-muthbata ceto wanda aka tabbatar da ita shine wanda akwai tauhidi akwai ikhlasi الرابعة نهدو ذكر الشفاعة الكبرى أنبتن واتو شفاعة ببا وهي المقام المحمود شنو تتشي مقايا مقايا غودجيا وانا ذا ايبا مزا الله يعني دا ييتا الأول والآخر نفر كنت القشاس أنفعل إيتا أنا كاقا حديث أبو هريرة تنبيه مزا الله سيا قدامش الخامسة نبيار صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم صفة أبن دا مزا الله شكش دا أكتا ونرانا أنه لا يبدأ بشفاعتي وأولي شما ذي فعلا كوتي توني كوي بقى ana so ko ba a so ba an nemi izini ko ba nemi izini ba balle ya sujudu zai sujada fa idza azina Allah lahu sai in ubangiji ya mushi izini shafa'a sai ya cito din asadisa na shida man as'adu an-nas biha wa a ci mutane wa ya fara bauta da shi ta manzo Allah sai aka fara ci masu ikhlasi asabi'atu na bakwai ana halata kawai liman ashraka billah wannan ce ta ba ta samu baga wanda ya malaka na shirka sai anan wanda ake wanda ake tuba cewa kawai shine Abu Talib shi ne abu talib da shi mashirki ne amma kaga shi ma kuma kaga ba fita ne yayi ba ba za ka ba nan ba za ka kira ceto cikin da ake magana a nan ba ba fita ne yayi ba yana an dai mashi wato martaba ce ta mafi mafi kusa ka san shi a gaban wuta amma ta da haka shi ma zai cigaba samu a samu shi wani takalmi na wuta a kamar shi na rabar baka kaga dai yana da ciki kenan a sami na takwas bayanin haƙiƙatiha bayanin haƙiƙanin ceto shine wato ikrami ne ubangiji ke bayan sa karamawa ne da kuma baiwa ubangiji ke bayan sa Allah ce ubangiji ke ba su lutufuri da yake saukarwa akan su saboda haka ubangiji in ya ba mutum ceto yana cewa shi wannan wanda ya ba ceton kaga ya da shi kenan kuma yana son sa dan ba zai yi ubangiji ya ba da ceto ga wanda shi ba ya son sa ba bai kuma yarda da shi ba sai mu zaka ci hannu to alwasatiyya kuma ya zama tashi alwasatiyya na ibn taymiya Sha da lokaci? malam ce kuma min tariqati ahli su shi galibi mutum yana wannan fasalin fasalin ba shi ke sawa amma dai rabi yana da amfani saboda yakan taimaka kwarai da gaske halci kowace magana kowace magana ta ta da mawdu'in ta malam ce fasalin fasali ko kuma fasalin dai kuma min tariqati ahli sunna wal jama'a daga cikin tabarki na ahli sunna wal jama'a ittiba'u athar rasulillah shi ne su rika bin gurabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam batina wa zahiran a ciki da waje wato wannan yana daga cikin usul na ahlus sunna wanda aka samu baya bi ta da ahlus sunna akan wannan to kaga ba ahlus sunna bane da aka wala ka taba sa qur'ani wa ce ahlus sunna ba sa ban hadisan manzo Allah to kaga wannan ba sa ahlus sunna ba wannan ba sa ahlus sunna ba ala yanzu an ji an yi tunani tukuna suna ba shi musulunci ko ba su ce musulunci sai an yi tunani jiya malamin Muhammad Sani Umar ya raba mana wannan littafin nashi na Hausa da yayi na Kur'ani zalla ko bijirewa a turban ma'aiki na Hausa. Allah saka mushi da alheri. Ba da ce wata ba'un sabili sabiqin da kuma bin tabarki na magabata na gari al'awwal na farko min al-muhajirin muhajirai wal ansar da ansarawa kaga ana fatar da sharɗai ne guda biyu ahlus sunna akwai fasara guda biyu zaka ji ana cewa ahlus sunna wanda ya kamata kuma duk mai karatu ya fahimci shi akwai ahlus sunna in aka ce ahlus sunna ta bangaren siyasa wato abin da ake magana shine mutum ya yi da abubakar da umar da usman da ali a wannan jerin a mulki da suka yi bai cewa shi yanzu bai yi da abubakar da umar ba matsayin khalifofi ina yan shi'a kin fada haka ana cewa ahal suna muƙabilin yan shi'a to wannan ma da asha'ira da duk wani wanda ka sani yana tabbatar da waɗannan kulafa a rashidun a jeransu to wannan suna ana yin ahal suna a babin khalifanci halifofi har wanda ba ya sunna ba za ka iya zama duk su ahli sunna ne a wannan a wannan babban zauren wannan shi za ga jaljalin ku ta da yi wannan yin wannan magana din yake to akwai ahli sunna babban zaure da karbin zaure wannan magana eh an ma ilimanci akwai ta kila dai yanayin da mutane mutane zai ba su fahimta abubuwa ne gaskiya to abun namu abun namu fa yayi nisa gaskiya wallahi abin da zai baka mamaki hatta masu ilimi yanzu hatta inda za ka ga tsangaya ne na masu ilimi shi ka ga saboda yawan likuyi ta banna da ake banna da take a fili take ko kuma abin da yake a fili yake za a fahimta to sai a ta likuyi ta shi masu banna ta ta likuyi ta shi har su mai da shi zama su mishi ado su mishi gaba su mishi wuya su mishi wai shi zama ya zama banna sai zama abin da baka mamaki wa har wani wanda ke zaɓi mutane wanda baka tsammanin cewa za su za su yi wani mummunan fatan ma sai su zama sun mummunan fahimta wannan an kwanakin abin da muka fahimta kenan kan qadiya na mallan ta abu ne wanda nake ni da da raina abun ba ni an ka sarare shi zaka ga ina yayi dosa shi ko duk mai kyakkyawan nufi ko da dai musamman ba wai ra'ayi su kake bi ba ko nan kudan saba da shi kan wasu abubuwa to amma dai zaka mishi adalci ka fahimci inda aka dosa domin cewa dai ga dai ba wai yayi niyyar ne batanci ne da ake sa a jingina masa ba alaka masa ba musamman mutum na karatu ya san ya san aya akwai wannan a cikin karatu cewa wasu daga cikin malamai suka yi wannan zaren bunu haka amma daga baya ta je ta zama musu masifa ibn hibban al-busti wannan da muke ganta tafin sa rawaz muqala ya da magana da yayi cewa annabta annabta ilimi ne da aiki da ilimi ne da amal jahilai suka rika ce masa wato ayayi ma yarda da ya ce wai annabta ta zama muktasaba ke ana iya sa ana mutum na iya zama ya naɗa kashi annabi tunda ya je ilimi ya aiki da ilimi kaga ya zama annabi to shi ba aka yake magana ba ba aka yake magana ba abin da yake magana dai shine dai hakikanin abin da annabawa suka zo da shi shine dai ilimi da aiki in ka koya abin da su suka koya suka koyar kuma kai aiki da abin da suka faɗa abin da suke bukatar ilimi ka yi abin da suke bukatar aiki ka aiki wani ba sai da ilmiya da amaliya kuma dama shine hakikanin koyarwa annabawa amma jama'a suka ce a yake waye ma mutum mutum zai zama annabi da haka akan wannan suka mushi a ture suka kore shi suka yi waye su ya kaɗai da sun kashe shi amma abin zai baka sha'awa shi babu mai ilimi da ya mushi wannan mummunan fahimta babu wani mai ilimi da da da da ya mushi mummunan sharri irin wannan ya ce shi ke na zama kin annabi ko wani abu har yanzu za ka gana da ɗaukar yawon babban masoyin maza Allah alhassan basri yana da magana wanda ake danganta masa akan ya taba cewa ya taba fada wasu bid'a ta kada in ka je karo suna bi da za ga abu da ya kawo a kare sun fi goma kawai dan ya nuna cewa fa ba gaskiya ne abu da ake nan a hasan basuri ba to sai a can can gaba in kai sai ka je sai ka je daga cikin wato daga cikin ɗalibansa sai ke cewa inda musu haka magana za a koma daga baya a mata ado a mata wuya magana da shi Yasir Basri ya faɗa wanda a kanta ake masa wannan sharrin duk inda ya je gari ya je Madina ya je Madina a Makka sai da aka samu wani ya ya jaraba shi da wannan tambayan tambayan kadarin ya je gari kaza ya je gari kaza an je Sham ɗalibinsa ya je Sham sai da hayawa bi daraja ya tambaye shi cewa me wannan magana da ake ake dankata Hassan Basri sai yake cewa ba a asal musu yana fa kan sunna fa shi akan ra'ayin sunna to sai suke cewa kalimatu haqqin la tuhmal an la kalimatu la tuhmal magana ce ta fito a bakin sa wani ba haka yake nufi ba ba haka yake nufi ba amma kuma akari aka ringa masa wannan mummunan fasara din amma abin da zai baka mamaki su malamai ba su ne suke yadda wani abubuwa ba za da tambaya suke yi in suka zo su malamai sunna sai su tambaya su ji to amma kaga mu yanzu abin da zai baka takeici a wannan maganar ko da baka ra'ayin shi ba da ta amma ba masa adalci maganar da shi ya faɗa din in ka ji ta zafiri yake cewa shi ga makasudin sa ga kaza ga kaza ga kaza amma wani abu da zaka baki wasu suke da kasa ilimi kuma su su sun dauki magana amawa to ai kaga ya zo lalla lalla ce an ga har na ilimi har wanda ake ganin shi wannan academy da shi shi abinda ya riga ya saba duk maganar da zai duk wanda yake da misali jami'a addini ce kantar ba abin da muka saba da shi mu a jami'a magana kana kalata yadda ta zawuya ta akademiya wannan maganar ga zubinta ga waye amma kai ma wani ya jayi magana gaba gaba kai ma ka ce ka dage ta kuma ka ta yadawa ka ce kuma wannan an mata gaba gaba ba daidai bane so wannan yake nuna cewa ilimin gaskiya yayi nesa mun yi nisa da ilimi to akalan yi ba wallahi inda muke ake ganin abin kamar ilimi ga shi a dan kusa amma dai akwai rafin ilimi din ilimin an daukake shi yayi sam to anan kaga akwai magana shi ahlus sunna ahlus sunna babban gida kamar da shi jaljalin ku ya faɗa su ne wanda suke sun yarda da khalifofin nan a jeran su guda wani ahalus sunna ne wani wato ahalus sunna muqabili shi'a da kuma ahalus sunna da ibn taymiya ne ke faɗa kuma ahalus sunna a babi na aqida na ahalus sunna jama'a ne shi ibn taymiya ke magana nan shine ahalus sunna wanda yake suna bin gurabun manzo Allah batinan wa zahiran sannan kuma sai na biyu kuma wattiba'u sabilis sabiqina kuma suna bin tafarki na sahabbai sai za ka ji a cewa ahli sunna qur'ani da sunna akan fahimtar magabata na gari wanda bai duk wanda bai zama irin wannan ba ahli sunna ba a gidansa da suluk ɗinsa da manhajinsa to wannan ba ya zama ahli sunna a wannan babin tauhidi da sunna da ake magana an bai ce bambancin ko za ka ta za ka ji muna cewa ahli sunna har su ba su shigo ciki ma har su ba da muke da rantsuwa kusan da duk su shigo ciki ahli sunna a babban wato kaso da ake yi shine waccan kasan na farko wattiba'i wasiyyati rasulillah da kuma bin wasicci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga to anan kaga su su bayar da su ahlus sunna ba saboda bi saboda suna yin abubuwan su da shugulan su ne ba wai suna dan zan kashe bisa ce wannan abu da kuka kawo wani magabaci ne fara fara fita aya a haka wani magabaci ne zuwa wannan bid'a za su za su su musu da ba wattiba'u wasiyyati rasulillah kuma suna bin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haifu kala a lokacin da yace alaikum bi sunnati ina umarta ku da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunna na khalifun nan shiryayyu almahdiyina wanda suke sun kinzu suna bin tafarki na ilimi min ba'di a bayana da masaku biha ku yi riko da sunnan sunnan wa abu alaiha kuma ku yi kankamo da ita ku ci cije ta bin nawaji da fikokin ku wa iyyakum muhdathatil umur na hane ku da wato faran abubuwa fa inna kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce wa ya'lamu lakum ahlus sunna sun sani cewa anna asdaqa kalami to mafi gaskiyar magana mafi gaskatuwar magana kalamun Allah shine maganar ubangiji haka idan manzo Allah ta lafa magana su ba sa tantama ba kuma su fita ba wa khairul hadi wa fi wa fi alkhairi shiriya shine hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shiriya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa alisa sun san wannan dan haka ba za su taba fita daga shirya manzo Allah ba duk yanda za a yi duk yanda za a yi duk yaki da za a yi ko sai da a yi wa yuqsiruna kalama kalama Allah ala ghairihi min kalami aslafin nasi kuma suna gabatar da maganan Allah akan maganan waninsa daga cikin mutane kowaye shi ya magana inda ya magana Allah ta saba masa magana Allah da bazansa to dole za su ɗauki magana Allah da bazansa ba su ɗauki maganan wannan mutumin ba wa yaqaddimu da hadi Muhammad kuma suna gabatar da shiryan ma'aiki ala hadi kulli ahada akan shiryan kowane bawa Allah ولهذا سموا أهل السنة أهل الكتاب والسنة ده هكا أكا كناس ما أبوتا أكبر لتافق ألا da sunan مثلا Allah. wasu mu ahal jama'a suka kira su an kira su kuma jama'a ma abota jama'a da annal jama'a hiya al-ijtima' saboda jama'a shi taruwa hadin kai hadin kai su hadu suna haduwa akan sunna kitabu da sunna da wa ziddu hakishi da kuma al-furqa shine wato rabuwa wa in kana lafzul jama'a kan sara isma li nafsi al-qawmi al-mujtami'ina ko da shi lafazin jama'a din ya zama lafazi ne da ya zama suna ne da ake idlaqin sa ga su mutanen da suka taru akan kitabar sunna din wal ijtima' wal ijma'u huwa al aslu al thalith bayan kitabar sunna kuma ijma'i shine asali na uku alladhi yu'tamadu alayhi fil ilmi wa din wanda ake dogaro da shi wajen hujja a ilimi da addini bayan kitabar sunna sai ijma'i kaga ijma'i kuma alaka ma da shi kansa al ijtima' da kuma al jama'a yana da haduwa yana da alaka da juna duka yana nuni ne zuwa ga cewa za a bi magabata na gari muna nuni zuwa ga cewa ahli sunna kuma suna taruwa taruwa kan gaskiya suna haɗa kai haɗuwa akan gaskiya shi yasa ka wannan magana da ake a cewa ya zo a haɗu to sai dole mu san akan me za mu haɗu idan mun haɗu mu tashi mu je ina ina za mu je to ai dole mu san cewa me muke yi a nan kuma ina mun tashi ina za mu ci in kuma ba haka ba to ku zo ku yi wani wata wata kungiyar da ba za ba ta tattauna abubuwan ba za a tattauna maslaha ne kawai na musulmai samun aikin mu makoman ba a siyasance yau ku zo ku yadda za mu gyaran kwalbati yadda za a yi kiman titina sai ku ta yi wannan abu wannan ma ku lokaci wai da addini a addinance za a yi wannan ku lokaci kowa ya tuni kyale ba za a faɗi za a yi magana ba kowa ya za a yi haɗin kan ba mu daina wa'azi mu daina cewa wane wane ba daidai ba dan bid'a yi bid'a wanda ya kafirci ya kafirci kaga ai mun gura kofa halaka baki da wa hum yazunu bi hadhihi al-usul al-thalatha kuma su ahli sunna wannan shine ma'aunin su wadannan abubuwa guda uku waɗannan su ne ma'aunansu suna yin awo ne da waɗannan ma'aunai guda uku da kitabu da sunna da isma'i a jami'a ma alaihin nasu da shi suke ma'auna dukkan abin da mutane ke kai min akwalin na zantutuka wa amalin da aikace aikace batina na boye aw zahira ko na bayyane imal hu ta'alluqu bi daga cikin ababen da suke da alaka da addini suke da kaje ce da ke da alaka da addini to da shi suke aunawa duk abin da aka zo da shi kana da kitabu kana da sunna kana da wato ijma'i na malamai ijma'i tun daga sahabbai fahimtar su kana da shi alkitabu da sunna ala fahmi salaf al umma kamar da malamai ke faɗa wala ijma'u alladhi yadhabi yace amma dai ka sani ijma'in da shine ake yake da ma'auni huwa ma kana alaihi salafus salih shine abinda magabata na gari suke kai iz ba'dahum saboda waɗanda suke bayan magabata na gari kathura al-ikhtilafu an samu sabani da yawa wanta sharafin umma kuma sabanin ya wato ya barbaza ce al'umma da haka baka zuwa ka ce wai ijma'i mutanen Madina su kadai wannan akwai dai lokacin da yake sai zama ai tarjihi da cewa ba hujja bane ijma'i da ake magana shi ijma'i sahabbai sahabbai da da a lokacin manzo Allah akwai wani gari ɗaya da ya ya takure su amma bayan na kuma bayan bayan sahabbai kuma ba ka da maka lokaci wani akwai wani ijma'i da Imam Ahmad Shaddun da kaji ya cewa akwai ijma'i bayan sahabban nan yana sai ya ma'ana tana shirin shirin zar to dai idan ka sani wa ya san shi wata kila sun saba to da haka ba za ka zo ka ce wai ijma'in abin nan sai ka ce kai baka sani ba kai baka sani wata sabani akan tsakanin malamai akan wannan ba kaga yanzu ka fita a to sai mu tashi akan fasali hankali ya mutu gamawa ibn taymiya ke تجريد التوحيد المفيد لعلى المقريزي شايفين انا ابن المقريزي يعني كما قال ابن القيم yana magana akan wato kashi na hudu wanda su ne kashin ajin yan tabarkalla wanda su za ga su abinda suke yi ba wai su ne suna yin bauta kowace ɗaya kowace bauta su ɗauke kawai ita kaɗai suke sinaci a kanta sinaci a kanta ita kaɗai za su yi ba a su suna yin bauta ne bautar da ta dace a lokacin wanda kuma shi ne wanda ya falala lokacin karatu su karatu lokacin ƙur'ani su ƙur'ani lokacin sallah su sallah lokacin bin iyaye su bi iyaye lokacin zuwa kasuwa su je kasuwa wannan shine wato sunfi gungun mutane da suka fi falala shi zai ki cewa bala ce wal afdalu abinda ya fi falala fi waqti qira'ati alqur'ani a lokacin da aka ta qur'ani jami'atul qalbi shine zuciya ya tattaru wal himmatu ala tadabburi ko mutun ya himmatu akan tadabburin qur'ani ne wal azmu ala tanfidh awamiri ko mutun ya azama akan wato nafaza umarin da ubangiji ya masa والتنفيذ والعزو على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءت من جاءه كتاب من السلطان على ذلك ce wannan kaga shine ya girma akan wanda ya zo ya samu littafi daga daga daga sarki sarkin garin su misali ya zo bushi da wani littafi to ya tadabburi akan qur'ani da sunna wannan shi ya fi girma akan tadabburi akan wani wani wasiƙa da shi wani sarki zai aiko masa wannan garin su kaga ai in wani sarkin garin su ya aiko ya aiko mishi wasiƙa in akwai wani layi da bai gane ba sai ya tsaya ya fito ya buga ba wani wani wani wani Allah kai kafin misalin protocol da waye da kuma yaran gwamnati waɗanda su me suke magana wato sai ya ce daburi ya gane ya gane me yawan nan ke magana to kaga shi ne yake to kaga ya samu da taruwan zuciya akan Qur'ani kuma ya dinga tadabburi yana himmatuwa akan tadabburin sa kuma ya himmatu akan ya zo da umarnin da aka bashi umarni din a cikin Qur'anin wannan shi yafi girma akan tattaruwar zuciya da zai samu a lokacin da yake tuntuntuni akan wani wata wasiƙa da aka aiko mashi daga wani babban mutum ko sarkin garinsu ko kuma wanda yake yana da wato kima idansa wal afdal fi waqt al wuquf bi arafa abin da ya falala a lokacin da mutum zai tsaya a arafa al ijtihadu shine mutum ya kokari fi tabarru'i shine kokari dan kankan da kansa wadda da addu'a wadda da zikiri wal afdal fi ayami ashr al hijja abin da ya falala a lokacin kwana goma ƙarshe na zulhijja shi al-ikthar min at-ta'abbud shine dai ya yawaita botan Allah la siyama takbir musamman kabar bari wadda halla halala wa tahmida tahmidi wa huwa afdal min al-jihad ghayr muta'ayyan muta'ayyan shi wannan shi yafi walla kan jihadi wanda bai riga ya ya bujiro ba da kansa ba akwai bil jihadi da in ya riga ya bujiro ko ma me kake dole ka gashi ka tafi jihada sai aka ci a farma gado aka na jihadi wanda ya riga ya bujiro da kansa amma jihadin da sai an yi mishi kintsi an fita an je an hada abokan gaba kuma ko wasu mutane za su iya zama sun yi wani jihadin wanda ba kai ba to kai a babin ka in za ka iya wato tsayawa ka yi wasu da wasu ibadaka da wannan lokaci din ya fara la akan wannan jihadin za ka tafi wal afdal fil ashr al awakhir min ramadan luzum al masajid yace abin da kuma fara la a lokacin kwanaki goma na karshe na ramadan shine mutum ya lalace masallaci wal khalwatu fiha ba da itikaf shine kuma mutum ya zama ya keɓe kansa a cikin wannan kwanaki ko na Ramadan ta hanyar itikafi tare da itikafi ba wai mutum je ya halwa a wancan kogo ba kamar da su su ba yake yi wannan kuma wata magana ce wadda abubuwa ne suke kawowa wanda duk suke zuwa kuma daga baya aljanu su shafe su zaman ba fita ko kuma su rika zuwa da wasu abubuwa haka na sokana wal i'radu an mukhalaqatin nasi kuma wato a kwanaki goma karshe yana buƙatar mutum ya bujire ma yawan hudda da mutane wani shagalu bihim ko ya shagaltu da mutane da saboda akwai bayan ramadana akwai kwanaki da aka baka wanda aka ta hudda da su din zaka a yanzu ana sa aka karanta hudda da su a lokacin ramadana kuma hatta innahu afdal min al-iqbal ala ta'limihi ilma har ma malamai suna cewa wato kwanaki goma na ramadana ya falala akan mutum ya ta karkare wajen sanar da su ilimi wannan shi ma sanar da su ilimi bai zama ai kamar ilimi kamar jihadi ne akwai akwai al-ilmu al-muta'ayyin ilmin da yake ya da ya bujuro kai akan ka ya zama dole in ba kai kai in ba kai ba to ba bi wannan kuma ba za ka wannan ya falala akan wannan shi itikafin mutun zai yi amma bai bujuro akan ka ba wani abu ne kawai da kake na koyon koyarwa da sauransu wanda za a iya bari kuma za a wadata al'umma ba bukata kake ba babu wato babu wato kamfan ilimin naka a lokaci din shi kenan sai ka rufe in kuma za a ɗan yi rabawa sai a raba wanda tara ihimul qur'an da kuma koya musu qur'ani inda kathirin min ulama wurin da yawa daga cikin malamai wannan ya falala akan mutum ya ya ce zai kanta da ilimi wal afdal fi waqti marad akhika al muslim kuma abin da falala lokacin da dan uwanka musulmi ke rashin lafiya a moti ko lokacin da yake mutuwa ya rata shine ka je ka mishi dubiya karka ce wai ba zan shagalta zan shagalta wai da da wata ibada alhali ga dan uwanka musulmi da lafiya kuma ba za ka je ka kai mishi dubiya ba wannan baya cikin ko abin da yake shine wato ibada na wannan lokacin wa hudur janazatihi wa tashyi'u wa tashyi'u wa tashyi'ihi da kuma mutun ya wato a wa hudur janazatihi da kuma mutun ya halarci janazan sa ya halarci janazan shi mamacin musulmi da ya rasu wannan shine ibada na wannan lokacin wa tashyi'u kuma mutun ya taimaka wajen wato kintsa shi wajen kai shi kucewansa wannan shi ma wannan imana ce ta wannan lokaci da wa taqdimu zalika mutum ya gabatar da haka ala khalwatika akan wato khalwa kare ta kanka zaka je kai wa jami'iyyatika da kuma wato zuwa zaka je ka tsara zuciya ka tunani kana tunanin Allah wannan shi fa Allah a wannan lokaci wal afdal wal afdal waqta nuzul an-nawazil abinda ya fara a lokacin da wato nazila ta sauko wa adan nasi laka da kuma lokacin da mutane za su za su wato suke cutar da kai a da'o wajibin sabari shine wato ka zama kana yin wato wajibin hakuri da zaka yi ma kulta tika lahum har zaka musu kulda lokacin da wata nazila ta sako wata fitina mutane suka fada wa cikin bisu bidoyi da sauransu suka fada cikin bid'a a cikin wato fitintunu na addini ko kuma fitila ta rayuwa ko kuma lokacin da mutane suka zama sun ga koma suna cutar da irin kakai mai riko da addini wani misali yake cewa za a sami wasu kwanaki ana kiran su kwanaki na haƙuri wanda zai yi aiki a wannan kwanaki din kamar yana riko ne da garwashin wuta idan ana tana ya san ya kawo ka wannan lokaci to shar'in da mazala ya baka shine mutukar mutukar wato in za ka faɗa in ka kai aiki alheri ko kai wa'azi za a samu wasu za su ci to babu dalilin da zai sa ka je kai kanka wannan aya Abu Ta'ala batal kushani yana cewa wannan fasara ta wannan aya na alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum mazala yana cewa ne itabiru bi ma'rufin وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه yake cewa ku ku umarni da kyawa ku haida mura sai in kun kaza kun kaza kun kaza kun kaza to shikenan sai zama alaikum an fasaka wannan shine fasalan wannan aya da saboda kai a yanzu kana yin wa'azi duk da haka akwai wanda ta akwai mahaukata akwai wanda ma ba sa fahimta abubuwa amma tare da haka in kai wa'azin wasu na dan ji yanzu ba lokaci zaka lokaci zaka kawai ce mutane baki daya ba shine in tami irin kai muke magana hada cewa ada'u wajibin sabri dole kai wa kai kana yin wajibin hakurinka ma a khuldu dika lakum tare kana hudda kana cudanya da su wal mu'min alladhi yukhalitu an-nas mu'min dake cudanya da mutane musulmai wa yasbiru ala adahum yana hakuri aka cutarwa su afdal min al-mu'min ya fi falala aka mu'mini alladhi la yukhalitu an-nas wanda baya cudanya da mutane wala yasbiru ala adahum ko baya hakuri da cutarwa su wa khulqatuhum fil khairi cuɗanya da mummunai akan alkhairi afdal min uzratihim fihi ya falala akan mutum ya kaurace musulman a abin da yake alkhairi ne zai je ibada dai ko ya kaza ko ya kaza ya zama baya ibada ba da baki da mutane wa uzratuhum fi sharri mutum wato a ya zama ya kadaita gabarin halittu saboda sharri da suke yi khairun min qudratihim fihi ya kuma alkhairi akan kuma yana cuɗanya da su akan aikin sharri akan aikin banza kaga abin akwai mataba uku ga mataban farko shi ne zama yana hudda da su saboda alheri da yake jin cewa zai samu tare da su zai kai musu da'awa to kaga wannan ya fi alkhairi shine kololuwa na biyu kuma yana hudda da su saboda wato nam yana hudda da su ya ya kawo yana hudda da su kuma a sharri afwan ya bari hudda da su saboda sharri da suke yi ko ba tsammanin alkhairi a tare da su baki daya to wannan kuma ya falala na uku kuma shi ma yana da falala wani tsakatsakiya na uku kuma shine ya zama yana kudda da su amma kuma cikin aikin sharri cikin aikin banza da banna to wannan kuma haka shine shine kuma wanda yake ba shi da rabo shi kuma fa idza alima annahu idza khalaqahum idan ya sani cewa idan ya kudda da su mu'minai musulmai azalahu zai iya kusa da wannan sharrin wa qalalahu ko kuma zai rage wannan sharrin fa khutatuhum khairun min i'tizalim to anan hudda da su yafi alkhairi akan ya kaurace musu sai dai idan yana ganin shi yana da rauni ba zai iya hudda da su kaga wannan sai ba ce da ba malaka wa haula'i hum ahlu ta'abbud al-mutlaq za mu ƙara sawa kuma ba sha'ala ce wa haula'i ana wace wa haula'i haka wannan su ne abin da ya falala wannan shi mala ya la'amma da su yan tabarkala da yan madalla wanda su ibada su ita ce baya falala a ciki su suna yin ibada na ibada da ta lokacin ba wai ibada ibada da suka zaba ba galibi mutane su kuma suna yin ibada da suka zaba su kuma shi sa ake samun matsala Allah ya kyauta to sai ya usunna ko shi magil fodi إحياء السنة ibn Ford yana ya kawo magana na Al-Iz ibn Abdussalam za tuna yana cewa wato waɗanda suka ce la ilaha illallah za musu kunci kunci na musulmai da cikin amawa duk da abin da ake bukata a tare da su su ne su sami basira su sami tadabburi su yi waye su waye su waye mun yi magana shi magana mafi inganci ba wai kawai a ba wai kawai saboda su din wato in ba dan ubangiji ya musu lutufi ba din gurkun to ba za a za a dinga ɗaukar sabbin kafirai ne ba a suna da imanin su gwargwado su ma wanda saboda wannan ubangiji ya ya kau da kai a kansu amin amin ko da bai da ilimi yace la ilaha illallah ma dunkule ya yadda cewa da abin da annabi shine annabi addini shine addini da zai yi Allah kuma shine wanda zai bauta ba shi da to kuma da lawa shi dai ba mu nafi ne ba ba ka jira ba ka san shi ba mu gidi ba sai dai in ana kwatanta imanin sa da imanin ahlul ilmi al-ulama inna ma yasha Allah min ibadihi al-ulama to kaga shi ba zai kwatanta kanshi da su ba kuma da'awa da yawa malamai ma su ba sa ba sa daga imani farko daga daga maganar ɗanɗano za ka ba'amal imani ba sa fara ƙiddigawa da shi suna fara ƙe daga imani daga daga daga halawa zarga imani zaki imani da ake samu so daga za ka ba'amal imani wannan kaka za ka ba'amal imani wannan dole kowa ya sabi shi ba wanda zai ce wai shi yanzu kawai zai imani imani ko bai yi wannan ɗanɗanon ba cewa babu wani ɗanɗanon cewa ya yarda da imani ya yarda da addini ya yarda da manzon Allah kuma ya yarda da Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji zai wuta maka wannan da bai da wannan bayanan munafiki to da haka maganar ibn fodi yana kawo wannan magana saboda hujja na farko ga su ahlul kalam da suke cewa duk wanda ce la ilaha illallah amma bai san shar bai san kaidojin la ilaha illallah ba akan shar'i nan ba ta kalmar masu ilimin falsafan nan to kaga shi wala wala illallah sawai shi amine kawai to shi al-izz ibn abdullah yana cewa eh yayi amma kamar wato akwai wani dan musamaha ne wani dan kauda kai ne aka musu in ba da haka ba da ba su kunci da musulunci ba amma muna cewa a wannan asara da imani a dunkule su ma kawai dai imanin su bai kai wancan ba amma dai sa da imanin su a dunkule kuma imanin su wannan imani ne wato garadi da karfin sa yayi kamar yadda mazalla haka galibi ya tambayi wannan wannan wannan baiwar ce ina Allah ce yana sama waye ni kai mazalla ne kaga wata kila kai kai ne zaka ce wani amsa zaka bayar haka wanda ya fi wannan karfi yawa da yalwa kamar ka je ƙauye ka ce wa wala kuke bauta ta alin alin da muke wa sallah wa wani annabi kuke bi annabi muhammadu kaga shi kenan yayi ba kai ba kamar kai ne bar zaka zo a ci maka bayani kace la ilaha ta da sharadi sharadin shine wato al-ikhlas al-yaqin al-wa'i al-wa'i al-wa'i al-tasdiq wa'i wannan kaga duk kai kai ne mai ilimi kai zaka san wannan bala ya ce fa in kulta idan ka ce kadamar rafi kalami izudin ibn abdulsalam ya gabata a maganar izudin ibn abdulsalam an al-i'tiqad fi haqq al-amma cewa kudiri hakin amma mutane qa'im maqam al-ilmi su kudirce karitakan ubangiji wannan kamar wato zai kofa makwafi na ilimi fi haqq al-khassa a cikin wanda suke kibaje mutane ne masu ilimi ne usul kofi ala adilla saboda wuyatuwan su tsayo akan akan dalilai fillah fillah فلأجل هذه المشقة سبب ونن وعلى النبا عفى الله عن عنها ألا تعالى يمس أبوى في حقه وحجس أما بحج مسلمي با ولولا أنه تعالى عفى عنه وسامحهم بذلك تعالى وبنجي يمس أبوى با يا في مسلمة أوجدت عليهم أحكام, أحكام المسلمين بإجماع المسلمين da ba a musu hukunci hukunci na musulmi ba da ijma'in musulmi ba ki daya muka ce wannan maganar tashi kamar yana nuna cewa kamar su ba su mai tukuri ba da kuma wannan ba daidai bane dunkulal ya fahimta nan wannan ta ishe su وكلامه مسلم به في قول من يقول ان النظر ليس بشرط في صحه الايمان يريد فودي yake to magana sa dai za a sallama masa a maganar wanda yake cewa bincike shi ne annabar bincike da ilmul kalam ba sharadi ne wajen ingancin imani ba fa hal yajri tilka al ahkamu alaiha fi qawli man yaqul in nazara shartu fi sahih al iman to amma wannan hukunci din na cewa su musulmai ne za ta gudana a wajen wanda yake cewa bincike din nan shine na mutakallimun shine sharadin ingancin imani kamar da wasu sunuti da wasu daga cikin malamai suke faɗa qultu na'am ibnu hudi sai ce ba da kashi da ce eh tabbas la'anna al-ahkama mabnita 'ala adh-dhawahir saboda ko da ma a wani wanda bi cewa su din ba musulmai ne ba to ya kamata ya zama ana ɗaukan waɗannan mutane a wajen musulmai in yana da hankali da ibnu hudi yana dai musu raddi amma su a wajen su ba musulmi ne ba su suna ganin wannan imanin muqallid za ka shi imanin muqallid imani na wanda kawai kawai shi ne bi yayi makafan bi yayi wai bai inganta ba la ya sai adamu sai hata imanin muqallid ibn hori dai ya ta magana a wannan tafi kuma a cikin wannan littafin nasa hisul afham min jushil awham duka ya ta magana akan wato batancin wannan aqidu da ke cewa wai imanin muqallidi imanin muqallidi shine wai dan azu a rada maka ba ce la ilaha illallah la ilaha muhammadu muhammadu rasulullah rasulullah wanda bai yi bai yi ba a'a ai wannan kawai duba za a yi zai yi dawa mutum ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wai tilas aka masa ba babu wani da kullallan fahimta da imani ko yaya ba zai yi ba ai dole a masa bayani yana ba yayin da kirista zai ce maka zai musulunta sai an musu to abinda ka faɗa shine babu masa da gaskiya sai Allah babu Jesus babu wani ai ya fahimci wannan amma ya zama kawai a yare ne ya faɗa wani abokin kadi ya saba ya kuna cewa la ila ha illa Allah shi ma ya faɗa ana ga shi ma wannan aka ga gudan ma wannan ba babu mananiya dan babu ikhlasin aliyya a zuciyarsa ce la Allah ahkam abnitu ala zawahir saboda hukunce hukunce an gina su ne akan akan wato ayyukan gabbai cikin duniya a duniya kitabun wasantan wa ijma qala ta'ala Allah ta'ala na cewa wala taqul liman alqa ilaykum assalamu lasta mu'mina karka ce ga wanda wato ya jefa muku sallama cewa kai ba mu'mini ne ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar sahih bukhari umitu an uqatila an-nas ta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata su bada sallah da su yi sallah wa yutu zakata su bada zakka wa fa idza fa'alu dhalika suka aikata haka asabu minni dima'ahum wa amwalahum ila bihaqqi al-islam jinanan sa dukiyansu sun sun tsaro a wajena sai da hakkin musulunci wa sabu alallah kaga wata Allah sai bai ce sai an je an ji sun cika sharɗi ko cika sharɗi ba wa qad inaqada al-ijma'u haqiqa ijma'i ta kullu ala anna man aqada bi shahadati akan duk wanda ya yarda da kalma guda biyu na shahada jarat alaihi al-ahkam al-islamiyya hukunci hukunta musulunci za su gudana a wajen sa fa yunaji fa zai aure wa ya ummu zahar ta limanci wa tukalu dhabihatu kuma za a ci yankansa wa yarithu wa yarithu al-muslimu wa su gaje shi wa yarithu kuma shi ma zai gaje su wa yirfanu fi maqabihim amma wala abun ne shi a makabartansu ولذلك قال عبد السلام بن ابراهيم اللقاني في شرح جوهرة التوحيد جوهرة التوحيد تابو سنين تابو سنين نا نا نا نا نا, نا شاريانشي شي لقاني شي يعني شرح دي قال الإمام الكافي في الدنيا الإقرار فقط imani wanda yake ya isa a duniya shi mutum ikrari kawai ya ikrari da baki da baki ah wannan kaga ce a duniya kamar kaga a nan sai suna nan nan dai akan wakila suna cewa da munafukai da amma mutane kusan aji ɗaya suke suna yin suna bauta ne akan bawo bawo ba kai da kai ba da mu kuma muna da ja da wannan muna ganin su amma mutane ba ka sa su cikin abin sai dai ka ce wata fuskan kawai aiki karba aiki kawai a zahiri da batini da ma su ba a batinin su suna da aikin su ma wannan abawa suna da aikin su suna da imanin suna da kaza suna da kaza فمن أقرت فمن أقر دون يدا jarat alayya ahkamul islamiyya fi dini za a gudanar mishi da hukunce hukunce na musulunci wala mihkam alayhi bi kufrihi ba za mu hukunci da kafirci sa ba illa idza qarna bi qaidin yadullu ala kufri sai dai idan ya wato damfaru da wani qaidi wanda yake nuni akan kafircin sa kas sujudi lil sanami kaman aka samu yana yin sujada ga wani gunki walidhalika qala shaykh sunusi fil kubra saboda haka ma a sunusi a cikin littafinsa al-kubran sa ya faɗa ce fa'in na fil akira ghairu mukhlisa wannan wai a lahira ba za ta tsayatar da shi ba wai idan yana maganar munafikai da yawa munafikai su ba musulmai ne ba hakikan al'amari kuma yana maganar amma mutane to kaga wannan kakar yaki musu gaskiya su su musu kuma da yawa kuma maganganunsa haka ta suke nunawa a za a ji na ce ƙarya saboda maganar ta yi muni ƙwarai da gaske ka dauke su amma haka kaga suna cewa wai suna cewa su ahli suna sa kafin mutane kuma masu wani aƙida daga cikin shikashin aƙidan ku shine duk wani ami wanda bai san dalili ba dalilin kuma bincike na mutan mutan kallin guna imanin sa ba zai mishi amfani ba in ji lahira to wai kafirin mutane kenan ai kusan radu kamar kenan mu na fake da kuma fari kafirai kace shi duk waɗannan wanda suke da kawai tsofi ne wanda ba ruwan sa ba su ba sai da kan saba ka ce imanin muqallid la yasihu aka ya abu ya girma kuma wa qala fi sharhi dhimna kalamihi hadha fi al-umrati wa sharhiha ya fada to amma fi dunya ta amma a duniya fa bidi wa ahkamuha ala al-zawahir hukuncin duniya ana yin sa ne akan wato aikin gabbai walidhalika qala aidan fi sharhi al-wusta haka zalika ma ya fada a cikin sharhin sa a cikin al-wusta inna al-insana bi i'tibari nafsihi mutum a karan kansa hakkin kansa fa huwa araf ya shi san kansa wala yasalu anha ghayruhu ba za tambayi wani sa ba haka shi zai gani ya haƙƙaƙe wannan sharɗan imanin ko bai haƙƙaƙe ba wa amal insanu bi itibari ghairihi amma mutum a wurin mu'amala daga waninsa fa hadhahu al-jahl bi hali dhamirihi to kaga rabansa shine ya jahilci abin da ke cikin zuciyar wannan mutumi din wa adam al-jazmi fi haqqihi bi shay'in ba zai iya yin fitowa ya da'awa yan da'awa ta yankan shakku ba da wani abu na cikin imaninsa bai tibari ma fi nafsil amri in ayayi luwa da abin da ke cikin zuciyarsa hakikatan al'amari bai sani ba illa an shahada shari'u alaihi alaihi salatu wassalam fi ahadin bi shay'in sai dai idan shari'a ne wato mai shari'a ne shi manzo Allah yayi ma wani shirin imani falyaqfa lahu bidhalika fi nafsi al-amr kaga annan sai ayi to da yanka shakku a fada cewa lalle shari'a ta masa shaida kamar Abu Bakar kamar Umar kamar Uthman kamar Ali da sauransu kina mu ba ba yin towa kai tsaye mu ce wani dan dan aljanna ne sai ne kafin zato to amma kuma sai dai ku sani Allah ta'ala baya mu nuna wato baya wato tabar da zaton mummunai akan mummunai karku zamani yanzu kuma su imam malik da su imam muhammad su imam shafi muna tsammanin tun da sun cewa wani ya sasa aljanna wai kai kuma muje lahira kuma ga bai sasa aljanna ba ubangiji baya wannan saboda ba zai yi ayi a mummunai duka nagari karni bayan karni zama mutanen nan kullum abin da suke ake yi su ne shi musu albarka da cewa Allah ya saka musu a addini ba kuma kawai ubangiji mu je lahira kawai ya zama wai duk kuskure muka yi ba zai yi ba namiji ya riga ya tsaya wannan al'umma daga kuskure idan abu da al'umma suka haɗu a kanta ubangiji ya sanya ma wannan bawa Allah kada musu da fil alami ya da wani kafa mai na gaskiya kafa na gatacciya ya ya sa musu kyakkyawan ambato a harsunan mutanen kirki muka ce ba a je lahira kuma ya tabar da su ba zai yi ba ثم قال إذ الله ورسوله أعلم سورة الله تعالى سوسك فواسني وكل إيماني وهي بابوني ba. ثم قال sai kuma ya ce falaisa lana an nusi an zanna bi imani ahad bil muslim amma ba daidai bane mu yi mu da zato ga imanin wani daga cikin musulmi a amiyan kana aw ghayruhu aw ghayruhu ami ne ko ba ami ba idil ma'rifatu mahalluha al qalb saboda sani imani mahallin sa na zuciya allahumma illa an yadhhara ala lisani imri'in ma yadullu ala ala ma kamana fi dhamirihi sai dai idan ya bayyana a harshen mutum abin da ya ɓoye a zuciyarsa lil aqaidil fasira ya jibin banza fal wajibi hina idan an tilqa fi ta'limi wajibi a lokacin sai ya zama yayi ya ba hanta barki mai kyau mai taushi wajen sanar da shi wa mu'adati bima amkana kuma ya adawa da shi da abin da zai yi ya adawa da shi kaga a shi ana adawa da kafirai kenan intaha mulakhasan bi khasari ibn yufudi yace magana ta kare a takaice na kawo maka ita wannan magana dai ta kawo ibn yufudi ta kawo su maganan imanin muqallid da suke ta kawowa imanin muqallid kamar yadda muka sha da dake na ta wani imanin sa tayi sun yi kawai dai imanin su ba kamar imanin na wato mumuli ba wanda ya san Allah ta'ala shi su su abin da suka sani a dunkule suka sani dan haka ba kamar wanda ya san fillah fillah ba yanzu misali ai kai ma imanin da da yarda da kai da wasu kwayoyin cuta saboda kawai kaji masana suna faɗi mu a matsayin amawa ai ba daidai ke da yarda da kuma masana suka sani ba yanzu masana masani wanda yasa akwai virus akwai bacteria akwai waye ai ba daidai ke da masanin da shi ya sani ba mu kamar mu haka amma kuma ni yanzu baka ce kuma ni ban yadda ba yanzu ai baka ce ban yadda ba in sali a musu cewa tari ana samun cuta wanda take communicable disease kamar su tari kamar waye yanzu yadda ni na san wannan tsari na yadda da shi ai ba daidai ke da wanda shi ya san karatun ba amma yanzu baka ce kuma ni bai da ba saboda kawai ni ban sani ba sai da kace wai a cikin zuciya ne kawai a wannan wata wani abu ne shi kuma cewa da ba za a iya samu munafikai wannan abu na bisa hakika da al'amari su ba musulman ne ba saboda haka maganar rabawa tsakanin al-qashu da al-lubu tana da matsaloli sosai sai dai in za a mata tawili sai a karba yanda masu lokacin malamai suka tawili ce ana magana al'amalu zahira ta Allah ya kyauta ina za mu tashi ƙarshe wannan wancan wancan kawai mamakin Allah wanda lishe ce ba bai da kuma kuma za ku bai da kuma wannan amma baki da so insha Allah na'am eh wasu daga cikin su ai sa sha'ira kawai yanzu aka kan ce urban min fudi ai shi yana ganin imanin gaba gari yayi masu sunusi suna ganin shi yana ganin wai imanin gaba garin da bai je ya san ubangiji ba kuma sharadin da shi suke kawo wa sharadai ne kuma na kalam kuma yana cewa to ghairu munjin iya je lahira ba zai dace da shi ba to waye ga mishi wannan yanzu ka ga kamar yanzu wannan yanzu wannan wannan yanzu ya dace da biya Hausawa kenan kamar da ya faɗa shi mai cewa wai waɗannan abubuwa da su su musu ya dace da hausawa ina zai dace da hausawa wannan magana to da wannan zai bayu duka kafin mutane kuma ni yan kauye na da waye bisan kace duk ba musulmi ne ba eh Allah ya kyauta da zamu tashi da talatin da na mu karanta tabbatul muta'allimin bi du'ut al-ulama ar-rabbaniyin
ومن عادات السائل إلى الشمال
tashin da bakwai kace mala yana magana akan wato wannan cuta na ɗalibin ilimi ya zama da mai wa'azi ya zama abin da yake damu da shi shine wato shuhura yace wa min adati sa'i ila shuhrati bi ilmi daga cikin al'ada wanda yake gaggawa yake samu shuhura da ilimin sa kasratul kalami bila dhabit wala qaid shine ka samu yana yawa magana sa tayi yawa ba tare da wani linzami ba tare da wani ma'auni ba ita magana fi ma ya'ani shi wa fi ma la ya'ani daga a cikin abin da ya shafi shi abin da bai shafi shi ba da an yi magana ce to zan yi tsokaci akan kaza zan yi tsokaci akan abin da shugaban kasa ya faɗa jiya zan yi tsokaci akan abin da tarayya ta ta faɗa jiya wuri na ruwanka komi za ka sa baki in kana komi ka sai ka sai ka tauna to sai ka kai ƙarya to da ruwanka ka kamar masu fashin kan su masu fashin fashin su ilimin su ne da ka kyale su je su kayan su su daban kai daban ba a lokaci ya wuce da wanda yake katan addini kawai dan yana yin wazi shi ko bai saba shi ko ya sani ba zai yi ba ai wani abu zaka bar wa masana su maka bayani su ba to da zaka zo kana yin fasara shi dan siyasan da kake mishi wannan fashin bakin ya san ƙarya kake yi baka sani ba to daga lokacin ko ba zai ƙara da magana ba لأنه يظن أن مكانته العلمية ثم لنا تمانا cewa wato matsayinsa a ilimi wa manzilatuhu wa manzilatuhu al-ijtima'iyya da kuma matsayinsa a cikin al'umma inma tabrizu min kafata kalami zaka ƙara zama ta ta bayyana ne saboda yawan maganarsa wa hadisi fi kulli shi da kuma shiga yana tattauna abinda komi ya shafi komi ba fala takabi tamarru alaihi sharidatun wala warida da wuya ka samu sharida wani abin da yake tana nesa walawa da kwamfani take kusa sharid shi ne wanda yake ya ɓace warid kuma wanda ke yana kusa da kai gashi ya zo maka ba zai babu wani abu na kusa da nesa illa wata kallama fi ha sai yayi magana akan wannan matsalar wa afad al hadith al ayi dan gauce wani fashin baki a kansa wa yuhi ilayhi shaytan da ka samu shaytan ma yana masa wahayi anna zalika min ihtimam bi umur muslimin wani ya daga cikin wato himmansa da damuwarsa da lamarin musulmai haka dai daga in baka wannan bugun hudu ba din والعنايه بقضايا الامه كما هو شيء yana kulawa da abin da ya shafa al'umma hata ji duhu ya khudu fi qadaya wa masail kibar take same shi yana kutsawa cikin masaloli manya tahtaju ila an yatarayyafa laha alimun mujtahidun babban malami masani mujtahidi ba yana bukatar ya ba hankali kula ya gabatar da kafa kafan dama jikta da hagu au faqihu muhaqqiqun kuma wani wanda ya san ilimi wanda yake haƙƙaƙe ilimi sosai ya haƙƙaƙe ilimi shi ma yana bukatar sai ya ba hankali amma shi sai ya shiga kawai dinga tattaunawa ya tattauna ya taure shi baki daya wa kafa bi hala ja'ala wa hunqa dace wannan ya ya isa ma ya ishe ka mai ilimi da ya san ilimi yayi ne yayi baya baya da abin kai kuma baka da ilimi ka shiga kai kan uwar gabi a abin ka karbe ka fada ka fada abin da ka fada ya ishe ka mutum zama wato jahilci da kuma wato wauta أخذ الإمام مسلم مسلم يروي في مقدمة مسيفي أو مقدمة للتافرسة عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال شيء بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع يا عائشة متن قريا wato ya zama yana ba da labarin da abin da ya ji in dai ka zama da abin da ka ji sai ka ba da labarin za ka ta maka da ciki to wannan balle kuma da abin da ba ka sani da wanda baka sani kace za ka yi tsokaci za ka kashe mai na ruwanka udul alama yana cewa yana da mashuhura ne kawai ba wani abu ba wa akhraja aidan an abi al-ahwas ya rawaito kuma daga Abul Ahwas an Abdullah bin Mas'ud daga Abdullah dan Mas'ud Abul Ahwas muna da su guda biyu a marwaita akwai Abul Ahwas Sallam ibn Sulaym al-Hanafi shi wannan ya daga atba'u tabi'i tsara su Malik ne su al-Dawdi to shi Abul Ahwas da ka gani a tabakar daliban daliban a tabakar a tabakar daliban daliban Ibn Mas'ud to shine Abul Ahwas wancan shi kuma wannan abu al'ahwas shi kuma tabi'i wanda yake rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud daga sahabbai shi kuma sunan shi Malik Auf ibn Malik ibn Nabla Auf ibn Malik ibn Nabla su bi ne Auf ibn Malik ibn Nabla shine kirwa ta Abdullahi dan haka da kaji Abul Ahwas daga Abdullahi dan Mas'ud tabi'i ne shine Auf ibn Malik ibn Nabla kaji Abul Ahwas daga Abu Isa Sabi'i ko irin wannan so su waɗannan su duka sallam ibn sunan ne qala ce bi hasabil mu'min min al-kadhib an yuhaddith bi kulli ma sami ya isa mutum wato laifi alhaki na ƙarya ya zama yana ba da labarin da abin da yake wa qala ibn wahab ibn wahab yace qala li malik malik yace i'lam annahu laysa yaslam rajulun haddatha bi kulli ma sami yace ka sani cewa mutum ba zai kukuta ba wani mutum ba zai ba zai kukuta ba wannan mutumin da wanda siffansa shine ya bada labarin da abin da ya ji wala ya kone imaman abada kuma ya zama jagora ba imam jagora na addini ba har abada irin mai irin wannan surutu din wa ya hadithu bi kulli ma sami yana bada labarin da abin da ya ji ilimin da ya dace ilimin bai dace ba kawai ta faɗa to da bai zama malami rabbani ba wala hada kana ulama ar-rabbaniyun qalil al-hadith wala kaza ka ga malamai da yawa na Allah manyan malamai an musu sheran ilimi amma suna da karancin ba da mahadisi illa fi ma ya faru sai abin da yake da amfani suke bada ku duba ku ga hatta wani lokaci idan aka samu malami fasaran hadisi na mushi na dan masa matsala wallahi sai ke me ke ba ke ba dalibansa ya ha ibn sa'id al-qattan haka nan kawai duk da ya yarda da zaran gwaya da fahimta ne ba Muhammad amma yake ba shi hadisin la tasumu yawm as-sabt karku yi azumi ranar asabar to yana gane wani hadisin kamar abu matsala a hadisin ya kuma rasa gane me matsala al-auza'i yana cewa ma zit lahu katima ta ra'aytu tashar ban gushe ba a sham ina yi boya hadisi na ba yaki yadda in ba da shi sai dai daga bayan daga dai wasu sun bayar da shi din ya ya wato kaga malamai hata abin da ke ilimi ne amma in ba su fahimta ba saboda suna gudun karkaje ka halaka ba za ta baka wani ilimin ba sai yayi sai suna jira sai lokacin yayi ko kuma su a kan kansu suna ganin wani ilimin kamar akwai wata matsala bai inganta ba sai su kyale ka kawai ka ci gaba da daukar abin da ke shine ya fi amfana ga addinin ka hatta ina al-gharima idza jalasa ahadahu hatta wanda yake bako ma idan ya zauna da ɗaya daga cikin waɗannan malamai wa wallahu ayyan sai tsammani wani malami kasa shine bami ne kasa shine jahili ne bisan katin ba la yasunu kalama kuma ma ba wato kasashe ne bai iya magana ba bai iya magana ba za ka iya magana ne tsabar ilimi da ilimi in ya gawuta mutum ya gawuta da ilimi za ka yayi shiru kuma karancin ilimi kuma karamin sani ukumi in ya zama yayin mutum kanta ko za ka ya cika surutu wa zalika da kulli sukuti wa saboda yawan shirin sa ya kula Hassan al-Basri al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri yana cewa laqad adraktu aqwaman wace wallahi na riski mutane hazal basri tabi'i ne yana magana sahabbai nan in kana rasul da yaji da yaji su ma'al qaum mutum zai zauna tare da wannan mutane din da na riska ya rauna annahu ayyu za su ga cewa shi wannan mutumi kasa shi ne baya magana shi shi kamar wanda baya magana kamar kurma wa ma bihi ayyun ba kuma yana da wani kasawa ne ba innahu la faqihin ce wallahi malik amma baya magana ne sai abin da ke ganin ya nace magana saboda tsananin ilimin sa ويقول أبو بكر ابن عياش أبو بكر ابن عياش yana cewa adna naf'i sukuti as-salama mafi karancin amfanin shiru shine ka kubuta daga sharrin magana baka fa bi salamati afiya kuma kuma ya isar maka ka aminci shine ya ka lafiyanta ka kubuta daga dukkan wani magana da dan kai za ta zo ta bi ka wa adna dararin nutqi ash-shuhra mafi karancin banna da kuma cutarwa na magana shine wato shuhura waka babin shuhura ce maliya kuma ya isan maka shuhura ta zama jarabawa ce mai tsanani a wajen Allah da Allah ta rajabci bawa shi kuma ga yadda yadda gurinto ana babu labari fa waye na shi ne da lafiya yana fa zo bai ya zo ya dubiya ya ce bai duba lafiyan wannan wannan mara lafiyan nasa amma abu ya gagare shi saboda shuhura masifan shuhura eh unzur ma da ce ka kalla wa faqat Allahu limardatihi Allah ta'ala ya datar da kai ga zuwa ga yaddarsa kaifa adda hadha al-imam shuhrata badiya yanda wannan malami babban malami Abubakar bin Ayyash ya kirdiga shuhura daga cin jarabawa ai darar yana nufin wato cutarwa yalhaqu al-insan da yake bin mutum wa bayyana anna kafatul kalami sabilun ilaiha ya kuma ce kuma yawan magana ita ce take bayuwa zuwa ga wato samun wannan cutarwa da jarabawa ne to da a rika yin shiru ko ba shi ba ba ko ba mutum ne ana sani ilimin shi ne ya ta aman magana ba kaman kaman fitsarin da in ya fara fice ya ya kafe wannan alama ne cewa shi wannan bai bai gaba fahimtar ilimi ba kuma ilimi shi kasashe ne a ya bari sai lokacin da ya dace ya magana sai ya magana saboda in ya lokacin tashi magana in ya magana sai ya zama ta tasiri eh to sai ta'alimu ko talimin gashi ne ban ba ni talimin a nan kazo da shi to ba mu san garin ta ya ba shi haka nan wannan mu da yawa yau Ok, to, wannan yana maganar yana maganar cewa idan ya kamata da ɗalibin ilimi lokacin da aka zo rigaye da kusan galibi yana dama za a nemi ilimin musamman ƙur'ani dama layi ake yi malam abar algarkawi su har yanzu haka ba su kiran suke kiran irin wannan karatun katin layi kaji katin layi ko wani suna makamancin wannan eh da eh shi to shine asaba idan mutum ya zo to kai ya zauna kai takon shi shi malamin amma wani lokaci aka yawa dole sai a takura da juna ɗin kaga dole an je haƙura shi ma malamin ya haƙura a sai kuma ya ce kuma ya kamata ka ƙarin ilimi ya zama ba shi da wasu mummunan ɗabi'u daga ci shi akwai girman kai girman kai yana daga cikin abin da yake kare ɗalibi ya ce العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي shi wannan shi ma ba bai dauko bane da za ta zama mai tashi shi ilimi yaƙi ne ga yaro mai girman kai nan har yana maganar wato abu da zai rinjaye shi yaro mai girman kai to ilimi sai ilimi yana da wani salfana yana da wani iko yana da wani dagawa ilimi yana da wata dagawa da in ka masa dagawa shi ma zai narka da dagawa to wannan wannan wannan baiti ya fasa shigo cikin fasali ne ba wannan baitin da ya zo nan wannan waƙila bijiddin la bijaddin kullu mujdin fa hal jaddun bila jiddin bi mujdi fa kam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin wani ya kamata ya zo cikin muwazaba ne yace bijiddin da kokari ne la bijaddin ba da wani wani mai girma a gidanku ba mahaifi ko kuma kaka ko waye ko wasu wanda ka gada da kaka da kakanninka kullu mujdin dukkan wani abu mai amfani ake samunsa shi ne mujdi fahaljaddun shin wani uba bila jiddin ba tare da kokarin mujdi da wani amfani fa kama abdun ya koma kama hurin nawa nawa aka samu bawa ya zama koma matsayin matsayin yantacce saboda kokarinsa ya zama ana girmama shi ana ɗaukar shi ana kaddara shi wa kama hurin ya koma kama abdun nawa nawa aka samu wani wanda yake ba yantacce ne amma sai zama kaman bawa saboda shi kaskantacce ne ya kaskanta kansa wani dalili yana nuna muku cewa ilimi kuma dole mutum sai ya zama yana da ɗabi'u da biyu na gari ɗabi'a wanda suke wato zai taimaka masa zai kuma taimaka masa iliminsa malam shi fasulun fil jiddi wal muwazaba fasali zai magana akan kokari da kuma takarkarewa akan ilimi wal himma da himma ثم لا بد من الجد والمواظبه sannan kuma ya jibi ga malamin ilimi ya zama ya da kokari ya da himma wal mulazamati talib ilmi kuma ya zama wajibi kuma ya zama yana da yawan ci gaba da lazimtan ilimi talib ilimi zama yana da lazimtan ilimi wala yahi al-isharat fi al-qur'ani bi qawli ta'ala zuwa ga ilimi ne da ire-iren ilimi Allah ta'ala ya ishara a fadin sa wala da jahadu fi Allah hadiyan rasul la hadiyan nahum subulana wanda suka yi kokari a tabarkin mu za mu shaida su tabarkin mu وقوله تعالى da fadan Allah ta'ala ya yahya ku kitabi kowa ya kai yahya dauki wannan littafi da karfi wato da himma wa qad qila an ce man talaba shay'an wajad wajadda wajada duk wanda ya nemi wani abu ya kokari zai same shi wa man qara al baba duk wanda ya kankwasa kofa wa lajja walija ya kuma ci gaba da dandana yana ta karkarewa akai to sai ya shiga to zai shiga kamar ka ce ne duk wanda ya mai haƙuri shi ke dafa dutse ya sharu masa da can na ganin kamar abin bashiwa shi dai an ce yana yi waɗin in ka ta bashi wuta ka ta bashi wuta ka ta bashi wuta kawai sai ya rubuce daga baya ga shi kaga sai da haƙurin kuwa amma ba in ba haƙuri kuma zai yi ba wakila aka ce bi ghairi ma ta ta'anna ta nalu ma ta tamanna gwargwadon yadda kake ta kokari kake ta takarkarewa kake nuna himma za ka samu abin da kake bukata na ilimi na qila wasu daga cikin malamai suka ce yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquh ila ila al-jidd thalatha a wanda mutane uku yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquh ila al-jidd thalatha mutane uku suna lokacin neman ilimi da fahimtar ilimi suna suna bukatan wato mutane uku suna bukata yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquh thalathatu mutane uku yahtaju suna bukata fi ta'allumi lokacin da suke koyi ilimi da tafaqquhi zuwa ga kokari suna bukata kokari duka wanda suke bukata sune almuta'allimu malami wanda ke dalibin ilimi yana bukatan kokari yana bukatan kokari wal ustazu da kuma malami shi ma yana bukatan kokari wal abu sana kuma shi ma ya uba yana bukatan sai ya kokari ya tashi haika kan yaransa in kana fil ahya'i in ya zama yana yana cikin wato tirayayyu yace an shara ne shekul imamu to bar shi wani wannan nashadi sai mu sai mu tashi da Harin bane wani shugaba.
da In in mutum cikin da yawa a a san shi ake da yake da ko kuma in Allah ya dauka mutum Allah ya dauka shi ko ya kace.
da Na so a ka.
ɓoye kai wannan yanzu ba za mu ce saboda a mutum shi zai ɓoye kansa ɗin gurbe ki bar yana da ilimi a yanzu ba zai zama shi ne mafi alheri ba ka gashi yanzu muke kantawa ce littafin ibn ibn magana ibn qayyim cewa hulɗa tare da mutane fi khairin afdal min i'tizalihim fi khairin kuma ya fi alkhairi mutum ya ce zai kawace ma zai kaurace masu su wato bayan Allah din in akwai abin da zai iya bayarwa wasu daga cikin magabata sun yi haka amma a lokacin akwai wasu su za su iya bada ilimi ka su alqaba aka je ma za mu zo wajen su aulan daga da yawa zaka ga hadisan su ba su da yawa alqama ibn waqas al-laifi da sauransu sun koyi ilimi din amma zaka ga akwai wasu wanda za su bada ilimi sannan kuma dai su sa da irin tasu hujjar amma mu a yanzu da jahilcin ake bayyana da shi min kulli hadibin wa sau ta kowane bangare ta kowane fuska ake to kai kuma kai da kake dan wani abu za ka yi bayar tataccen ilimi in ka shuka zai bayar da shi kaga wanda sai bayi duk kuma jahilci ya kanta kuma a rasa gaba a rasa baya kamar da na faɗa wannan ƙariya ta ta ta ta bani mamaki kai da gaske dan ni da tsammani na ce ta jahilai sun ta magana amma sai na fahimci cewa har masu ilimi su ma akan wannan magana saboda kawai aka mabba wata aƙida da sauransu kuma suna nema kuma su mata wani wata kwaskwarima kuma to kaga abin ya zama ya zama wani abu kuma wato ilimin yanzu dai fahimta mutane yadda kai tsammani suna fahimta ba abin da suke ba da irin wannan kaga ka ce za ka kawarce mutane to gudun shuhura shuhura wannan idan ka same ta wannan ba wai wani wata aibu ce ba haka Allah yake yi su kamar su gudun da suka same ta ya za su yi to haka Allah ya kawo musu kabir gumba a shekarun baya ba ba da za su yi to amma in kar ka zo kai kake nema shi ne ake magana kai kake nema wannan shi matsala kuma yayin da ta samu to kuma ka- ka kuma ƙara ƙasar da kanka ga ubangijinka ubangiji kuma sai ya taimake ka kai zama amma asali mutum abin da yake ya dame shi kenan an ga kawo za ga su ba ba wani karantarwar kirki suke ba amma dai duk rana za su iya awa biyar suna magana ba ko me kake karantawa to awa biyar kana fashin baki kuma gobe za ka ƙara jibi za ka ƙara yi anya kana karatu a kaga wannan dole ka ka mutu ya kalli kanka ya tambayi kansa ya shi ke lokacin da zai wannan aiki haka in dai har awa ɗaya awa biyu tun da dai mutum ya riga ta ciwa shi ba ibn taymiya ne ba ba zai ce ba sai yayi nazari ba ibn taymiya ko haka yana yin nazari mu yanzu da ni ka ka da awa ɗaya awa biyu sai ka je ka yi awa da awanni kana ganin wannan kalmar ya take ne ya za ka karanta ya za ka yi kaza ya za ka kaza wani sharhi za ka yi mata a daga cikin ƙul'ani ko sunna sannan kuma ka zo ka bayar sannan kuma ka je ka ci gaba da kuma ci gaba da ƙarin koyo da karan karan kanka amma kuma ka ce kun za ka zo ka yi awa biyar awa biyar ɗin nan fa da- ban ban da fa na zama da iyali ban da na cin abinci ban da na bacci Bada da nema.
ban da na neman arziki to me za ka yi kenan shi yasa fa ba katin ake ba fa Gaskiya.
wallahi ba katin ake ba duk waɗannan da kake ga sa hayaniyar surutun nan wala shi warance ba kawai ake nema wani abu Allah kyauta amma ba kaci ake ba kuma abin da zaka mamaki kawai sai ka ji yanzu wanda shi a karan kansa jahili ne fitik sidik kuma sai zai mai da malamai jahili wallahi wallahi yanzu ka gani duk yanda na duk yanda na na saba ma shehu dairu ba dama yanzu kawai in gan shi kyautu jahili a ilimi ba wai dabo bane gashi kana ganin ilimin ila iyaka da kace da ilimin sa ilimi ne batiniya waye waye da sauransu amma dai ba jahili ne fitik ba amma abin da zai baka mamaki ba na yaran da suke da su maka suka suka sako su a duniya a saha ta social media haka za su gani za su kalli za su kalli Muhammad Sani Umar su kalli sun wani alƙasin hotoro su kalli malamai da yawa su ce jahilai ne su ba wannan kaga kuma yaran fa da ba su iya faɗin fa sunayen ma malamai dai ɗaya daga cikin shi zai ce abu kila ba ce ko abu kallaba ne wai kuma shine zo ta zai yi gyara kuma zai yi gyara ɗaya daga cikin malamai kuma akan ma hadisi ko na wai kuma ya zo da mishi gyara wai ya ja baiti ba daidai ba eh ya faɗa wani kusa da kada sani eh ya ci ya rubuta da sai ko da ƙarshen ayan ne shi kuma sai ta sai wani san sannan ya ce ya masa da wata mutuna a ruwa ya ci kuma sa ba za ka karbe shi ba a kai wannan ba na jin ya tabbata bai taɓa da ba na jin ya tabbata ba wani ba ai sabon zala amintattu ne ba za su yi wani ba na sha ma kana maganar ko abu wanda ya tuno wani wani wani asali kan wannan Ban- ban tunani ba amma dai ba komai zai bincika in gani Eh, zan ba bincika insha Allah na sha kana maganar ma eh, maganar rubuta Qur'anin wal- eh, wani lokaci yace yace a rubuta Qur'ani amma ka rubuta wasu daga cikin maganganunsa daga bayan umarni Eh, zan zan bincika ne insha Allah inganci wannan eh to zan bincika insha Allah in ka ta- tuna min ko a WhatsApp insha Allah insha Allah sai mu wannan abu da kwata da Allah ya ba mu lada mu kusa da Allah ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين